إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه باين هكا يومنا sha biyu ga watan rabi'un al'akhir jira dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatu a ɓangaren ulumul qur'an da sauran fannoni to za mu fara da alfara'idul jalila wallafar babban malami a shaikhu abdullahi ibn fodiyo rahimahullah da shi ne darasi na ashirin da biyu idan ba a manta ba muna nan cikin albabul khamis da mun kwana a baiti na 225 za mu tashi a farkon baiti na 226 da mala ya ce faslun fi sifati man jawwada alqur'an allazi yu'khazu minhu وذلك العارف بالإعجام والضد والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والتحقيق تسهيله التفخيم والترقيق متصفا بالصدق والأمانة وطاعة الباري بلا خيانة وغيره بهذه ذو جهل متصفا بضد ذي في الفعل كمثل من يقول فيه الداني من بعد وصف صاحب القرآن والعلم لا تأخذه عن صهفي ولا حروف الذكر عن كتبي ولا عن الجهول والكذاب ولا عن البدعي والمرتاب وارفض شيوخ الجهل والقباوة لا تأخذن عنهم التلاوة لأنهم بالجهل قد يأتون بغير ما يروى به يروون به نبا وما يروون بغير ما يروى به يروون وكل من لا يعرف الإعراب فربما قد يترك الصواب الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتي هذا فصل وأن ونصاب فصلين في صفات أي في بيان صفات من جود القرآن ذا أي بيان أكن صفر مال من دا ya kyautata an faɗi shafi a ko? shafi na ɗari da ashirin da ɗaya ko? baiti na ɗari nawa? ɗari uku da ashirin da shida kenan to zai yi bayani ɗari? ɗari uku? eh to ya kunshi bayanin sifofin wanda jawadal ƙur'ana ya goge wajen kira'a alƙur'ani wato yana karanta alƙur'ani bisa ƙa'idodi na kira'a to kuma allazi wanda yake da wannan sifa to yi minhu shi ne ake karɓan ilimi na alƙur'ani a wurinsa sauraka in za ka ɗau ƙur'ani to ka nemi wanda yake ya tattara sifofi na tajwidin alƙur'ani haka sauran fannoni na ilimi ya zamo ya kyautata kowane fanni wanda kake son ka ɗauka daga gare shi to malamin da ake karɓar ƙur'ani alaramman da za a karɓi ƙur'ani daga wurinsa wa zalika al'arifu shi ne wanda yake masani bil ijami da hukunce-hukuncen haruffa da ake yi wa ɗigo idan ya ga harafi da ɗigo ya san yadda zai faɗe shi wa in ya ga harafi wanda yake da kishiyan al'ijam shi ma ya san yadda zai faɗe shi an gane? yawwa khalaqal insana to ya sai yadda zai faɗi haɗin nan ba zai ce halakal insana ba alhamdulillahi ba zai ce alhamdulillahi ba saboda alhamdulillah ha'un ɗin ba ta da ɗigo haka kishe al'ijam ke to wanda yake da wai wannan ilimi to yana da sifa daga cikin sifofin da ake karɓar ƙur'ani a gare shi sau da haka in aran mai zan bai iya bambance harafi mai ɗigo da mara ɗigo da wannan ba a ɗaukar ƙur'ani a wurinsa ba a karɓar ilimi a wurinsa don ba malami ba ne komi ƙarfin hardarsa komi daɗin tilawarsa ba za a karɓi ƙur'ani wurinsa ba saboda zai zo yana ta ɗora ɗalibai akan kurakurai eh halakal insana sai ya ce halakal insana Allah wanda ya yi wa ɗan adam aski madadin halakal insana ya halicci ɗan adam to kaga in ya canza ha ya kawo ha to kaga ma'ana ta mi to duk malamin da bai iya rarrabe wannan ba malami ba ne kuma ba za a doke shi karantarwa ba haramun ne gwamnati ta hana shi ta ce ya koma makaranta wal izhari haka wanda yake masani dangane da izhari idan ya zo ga aya in akwai al-izhari to ya san hukuncin izhari an gane man amana ba zai ce man amana ba ya ɗauke izhari sai ya kawo wani abun daban a zai izhari yadda malaman tilawa suka yi bayanin ana yinsa wal idigami haka wanda yake masani dangane da idigami idan ana buƙatar idigami to zai min masade eh ba zai ce min masade ba min masade ana buƙatar idigami shi kuma ya zo ya yi izhari to shi ma wannan ba a karɓar ƙur'ani a gare shi an gane walƙalbi ko inda ake buƙata haka inda ya zama masani game da iƙilabi alimun bi zati sudur an gane ba zai ce alimun bi zati sudur ba a zai kalbin wannan tanwini an gane wal ikhfa'i haka inda ya zamo masanin ikhfa'i min sayasihim ba zai ce min sayasihim ba ba zai izharin wannan nuna sakina ba wata haƙiƙi haka kuma yana ta haƙiƙin hamza in ya zanta haƙiƙin ake buƙata a an zartahum hmm? tashilihi haka kuma yana tashili yana sauwaƙa hamza ɗin in ƙira'ar da zai yi tasili ake bukata an zartahum am lam tunzirhum la yu'minu at-tafkhimi haka in na gwababawa ne shi ma zai mi zai gwababa ma'ana in harafi ne da ake kumbura shi shine at-tafkhim to zai kumbura harafin eh zai ce bismillahir rahmanir ra ra an gane zai gwababa wannan ra'un din an fahimta to wannan shine wattar kiki haka in ana buƙatar a yi tarƙiƙi to shi ma sai ya yi ne yau alhamdulillahi rabbil alamin ba zai ce rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eh anan ra'un tarƙiƙinta ake yi ba za a yi tafhiminta ba saboda makasuri ya gabace ta an gani muttasifan to wannan dama sifofin bangare biyu ne wannan sifofi ne na bangaren karatu an gane to shine mala ya baka dan misalai ba wai su kaɗai ake bukata ya sani ba a'a da sauran hukunce-hukunce na mi na tilawa e, wasu ma sun hada hatta da abin da ya shafi alwakaf wal ibtida ya san don ba ko ina ake wakafi ba ya san inda ake wakafi a aya ya san kuma inda ba a wakafi an gane ko da sauransu to wannan abin da ya shafi karatu kenan to akwai kuma nashi sifofi da ake bukata da shi kuma ya siffantu da su don ba wai karatu ɗaya ake bukata ga malami ba tunda ba wai ilimin ɗaya zai baka ba akwai tarbiyya to dole sai ya haɗa su sai ya zamo yana da ilimi na biyu kuma yana da tarbiyya duk iliminsa in bai da tarbiyya ba a ɗaukar karatu a wurinsa saboda ba adili ba ne fasiki ne fasikin malami ne haka kuma duk kyawawan ɗabi'unsa da halayensa amma ba ya da ilimi shi ba za a karɓi ilimi a wurinsa ba saboda jahili ne to shi ne ce mutasifan haka kuma ya kasance halin kasancewarsa ya siffanta bisidiki da gaskiya eh saboda haka alaramma in ya zama makaryaci to haramun ne a ɗokaratu wurinsa sai ya zamo mai gaskiya a maganganunsa yake yi saboda in zai iya yi wa mutane karya to zai iya yi karya cikin addini wal amana kuma ya zamo yana da amana akan ilimin nan da yake ɗauke da shi ba zai ci ka ba ya faɗa maka saɓanin abin da yake na gaskiya wa ta'atil bari kuma malamin alaramman ya zamo yana biyayya ga Allah eh ya zamo yana saɓon Allah duk wata ka tobara yana yi to wannan gaga ba malami bane ba a ɗauka ilimi a wurinsa bila khiyana kuma ya zama babu cin amana bai cin amanan mutane in an bashi ajiye kuɗi bai canyi ma in an bashi saƙo ya kai ma mutane ba zai rage wani abu ko ya canya kuɗin in ai magana sai ya ce ai uzuri ya gitta kaza da kaza da kaza iyalin shi ba lafiya waye mutu waye tashi eh to wannan ba malami bane in ka je yana magana kawai ka rufe kunnuwanka ka yi gaba ka kyale shi to da ire-iren waɗannan sifofin su ma ka gaba su kaɗai ba ne amma sai malam ya ambaci waɗanda suka fi mahimmanci gaskiya amana biyayya ga Allah shi amana da ya ambata a farko yana nufin amana wajen bayar da ilimin na ba ta gane yawwa idan malami ya zama wai abin da ɗalibi ke so shi yake gaya masa to wannan bai da amana bai da amana ilmiya ba a karɓa ilimi wurinsa abin da mutane suke son su ji shi zai faɗa ba wai abin da ya yi mawafaka da karatu ba to shi kuma bila khiyana wannan na ƙarshe shine zamantakewarsa da mutane bai cin amanan mutane yana kiyaye haƙoƙi to da wasu sifofi ma dai kyawawa waɗanda suka yi kama da wannan duk sun shiga to wa gairuhu wani arifin can da aka ambata wa zalikal arifu hudin na yana koma zuwa gare shi to wa gairuhu wani arifin arifi game da sanin waɗancan hukunce-hukunce bi hazihi da waɗancan hukunce-hukunce da aka ambata al-ijam al-izhar al-idigam al-qalb al-ikhfa at-tahqiq at-tashil at-tafkhim at-tarqiq to zu jahalin wanda bai san su ba shi ake kira ma abuci jahilci ba malami bane ko da ya haddace ƙur'ani ko da yana da zaƙin murya in ne bai san waɗancan hukunce-hukunce da waɗanda suka yi kama da shi ba jahili ne to kuma jahili ba a karatu ne to kuma jahilcin ya muni in ya zan ta iya yiwuwa kila ya jahilci hukunce-hukuncen amma sai ka same shi yana da gaskiya yana da amana yana da da'a ga Allah amma kuma bai iya karatu ba to hawaye dai ba zai hana a kira shi jahili wannan da'a ba za ta hana a kira shi jahili ba wannan tsoron Allah da a tare da shi ba zai hana a kira shi jahili ba saboda haka tsoron Allah sa daban ilimin da za a dauka a wurin sai tun da bai da shi ba za a dauka ba to abin ya yi muni in ya zan muttasifan ya kasance ya siffanta bi diddizi da kishe wa'annan sifofin na ƙarshe as-sidqu al-amana ta'atul bari bila khiyana to abin ya fi muni shi bai iya karatu ba kuma ɗan iska ne to ya yi wancan na farko gara shi wancan ɗan dan shi wancan kana ɗan iya alaƙa da shi ta gaisawa da zamantakewa da sauransu eh tun da yana da abada ko kuma yana da gaskiya kawai dai ilimi ne ba za ka karba ba za ka saurare shi ba in yana magana ilimi amma alaƙa ta rayuwa ta duniya za ku iya abubuwa tun da yana da amana ko ba haka ba to shi kuma wannan na biyun duka kaga akwai matsala ga shi jahiliya addini ga shi kuma da miyagun mi da biyu wanda shine halayen mafi yawan alaramomi a wannan zamani to Allah ya shirya su shi ne filfi'il wajen aikin da yake aikatawa sai ka gan shi yana ƙarya sai ka gan shi babu amana abin da yake bayarwa bai biyayya ga Allah wai sai ka ga Allah ramma wai ya yi sati bai kiyamun laili ba wannan kaga ai ba a rama ba ne a ce kana Allah ramma amma a yi ba za ka iya karanta sulusin ƙur'ani ba kaga ai babu babu da'a eh babu da'a ga Allah eh to kada wai zunzurutun karatun mutum ya rude ka ai yayi musabaka ai ya ci national yayi waye waye ai ya goge to ba na ake kallo yana da tarbiyya yana da da'a ga Allah subhanahu wataala saboda ita karantarwa haɗe take da tarbiyya duk mutumin da ilimi ɗaya ne yake baka sha'awa game da shi banda tarbiyyarsa to kaga bai cancanta a ɗau ilimi wurin sa bai cancanta ba ka misali mala ya ce wannan bayanin da nake maka to ya yi daidai da irin manya kulu fi hiddani wanda al'imamu abu amr addani yake faɗa a wasu baitoci ya rubuta wani littafi mai suna almunabbiha mai faɗakarwa to a ciki yake wasu baitoci faƙasudi shiyukhal ilmi war riwaya wa man sama bil fahmi wad diraya faman rawa wa qayyada al akhbara وانتقد الطريق والآثار وفهم اللغات والإعراب وعلم الخطأ والصواب وحفظ الخلاف والحروف وميز الواهي والمعروف وأدرك الجلي والخفي wa ma'ata an naƙilin marwiya wa shahadal akabir shiyuha wa dawwanan nasikha wal mansukha wa jama'at tafsira wal ahkama wa lazama al huzzaka wal a'lama wa sahaban nusaka wal akhyara wa janabal arzala wal ashrara واتبع السنة والجماعة وقام لله بحسن الطاعة فذلك العالم والإمام شكرا به لله لا يقام to wannan baitoci ne a shehu abdullahi yake ishara zuwa gare su da kuma waɗanda zai faɗa a nan gaba al'imamu abu amr addani rahimahullahu ta'ala ya ce ya kai ɗalibi faƙasud ka tunkari ka nufi shiyuhal ilmi an gane malamai na karatu ba malamai a suna ba kawai wanda jahilai sun ka naɗa sun ka ce ayawa ne malami ne ko shi yan naɗa kai ne to kaka tunkari wannan a shiyuhal ilmi wanda malamin ne na ilimi da gaske bai naɗa kansa ba kuma ba jahilan gari suka taru sun ka naɗa shi sun ka ce ai malami ne wadda raya wanda yake riwaya wanda yake gogagge a riwaya wa man sama bil fahami da wanda ya ɗaukaka wajen fahimta wadda raya da shi ma gogewa a fahimta ilimi na fahimta shine diraya na istinbadi da sauransu to shi za ka je ka ɗauka ratu wurinsa famarrawa haka ka nufi wanda yake yaro wai cire wayoyi daga malamansa wa ƙayyadal akhbara kuma ya yi taƙayyidin dukkanin hadisan da ya ji ko labarukan da ya ji saboda haka duk abin da zai gaya maka zai ce maka wurin wane ji kuma wane ɗin nan malami ne kaga ya yi karatu kenan wanta ƙada tsariƙa kuma ya dinga binciken hanya wal asara da asaru na magabata wa fahimar lugati kuma ya fahimci lugogi na larabci in kalma na da ma'anoni nawa ya san su in kalma ta zo da ma'ana kaza ta zo da ma'ana kaza ta zo da ma'ana kaza ya sani kuma zai gaya maka to ka je wajen shi kai karatu wal i'raba wanda kuma ya fahimci li'irabi duk nassin da ya gani zai iya maka li'irabin sa ai wannan fi'ili ne kaza wannan fa'ili ne wannan ismul fa'il ne wannan majrurun ne wannan mansubun ne wannan marfu'un ne wannan kaza wannan kaza wa alimal khata in kuma akwai kuskure a littafi kuma sai ya yi ma bayani zai ce to nan rahimahullahu kuskure ya samu Allah ya gafarta masa karka ya aiki da shi an gane wasawa ba kuma ya san abin da daidai kai ko saɓani aka yi na malamai zai iya gane wanne ne kuskure wanne ne daidai wannan su ne malamai saboda haka rashin sanin menene ilimi to shi yasa ilimi ya yi arha malanta ta yi arha kowa malami ne kowa ya naɗa kansa kowa ɗalibansa ko jahilan gari waɗanda yake gaya ma abin da suke so sun naɗa shi shi kuma ya yadda wa a yaje jami'a kaza ya yi digiri ko ya yi masters ko ya yi phd wannan ba malanta ba ne saboda ko ka yi phd har yanzu malami kake jami'a ma bata ce ma kai malami ba ne shi yasa research ɗinka na ƙarshe sai an haɗa ka da sufa baya zo to in an yadda kai malami ne don me da za a haɗa ka da wani in ka rubuto sai ya duba in akwai kurakurai ya gaya ma in ya gama duk da haka ba a yadda ba sai an zo an zauna an yi munakasha an yi defense a haɗa ma inda ka yi kurakure da inda ka yi daidai ƙarshe sai a baka makin da ya cancanta da kai har yanzu jami'a ba ta yadda kai malami ba ne abin da ake nuna ma in kana da hankali ka je ka yi ta ƙarin neman ilimi da bincike yanzu an aza ka ga hanya gwargwadon shawarwari da ka samu daga supervisor da kuma su waɗanda suka yi maka munakasha saboda haka sai ka je ka ɗora to amma saboda hauka da ya dawo shi ke na ai ga certificate ai shi dokta ne doktan hauka shi kenan to rashin sanin menene ilimi da wasu wallahi in aka kira su ma malamai aka ce shakwa ne ko malamwa ne sai sun yi istighfari ga Allah saboda sun san su mukamin ba nasu ba ne ba su kai malamai ba abin da ya bayi ba malamai na hakika su kuma su ce musu malamai ba su san menene ilimi ba to jahilai ne hake hukunci wani na da ilimi wani bai da ilimi ai wani malami ne ai malam wani ya ilimi jahilai fa su hake hukunci fa e kuma ƙa'ida malami mai ilimi shine za ka tambaya wane malami ne ko ba malami ba a gari kaza da wadawa an malamai mai ilimi shi ya san malami ba jahili ba ko ba haka ba jahili kansa ma bai sani ba ballantana ya san waninsa to dole sai an ji tsoron Allah kowa ya tsaya matsayarsa an gane yauwa kada jahilai su haukata ka su rubta ka su jefa karami su samu bayan goyon shedan sai ka ɗauka ai abin da ake gaya ma ai da gaskiya ne shakawa ne kuma kai ka san ko ɗalibin ilimi ba haka ba to mi ka sani ma a ilimi eh mutumin da a yi ni ko awa biyar ba zai iya zaunawa yana karatu ba wannan za a kira shi ɗalibin ilimi ma awa biyar in ka tambaye shi littafi nawa ya haddace na addini babu babu wani ko hizo goma na kwarai bai da na ƙur'ani kuma malami ne kuma ya jahilai sun yadda kuma shi ma ya yadda sau rashin sanin menene karatu menene ilimi duk shi ya haifar da wa'annan matsaloli to shi yasa malamai da na kwarai waɗanda suka yi ilimi ga ilimin fa amma an ka ce musu algafar ta malam sai su ce almajiri to mu yanzu ko faɗa ba mu wani ma a suna ne in baka rubuta shakawa ne ba ma sai kun yi rigima wai ka wulakanta shi alimamu ko ba haka bane to in ka zo cikin jama'a ka ce ai dokta wani ai almajiri ne karamin ɗalibi ne sai a ce wai kare na malamai ai baka mutunta shi ba kuma bai cincinta ya zo ya koyi al'ajin rumiya ba bai wuce ya zo ya koyi lamiyatul af'ali ba bai wuce ya zo a koya masa alfara'idul jalila ba bai san su ba amma wai in ka ce mai almajiri wai sai a ce kare na malami kai Allah ya sawaka amin wa hafizal khilafa ya haddace sabanin malamai ko fatawa kai masa zai ce maka matsayin malami kaza ga abin da ya ce malam wani ga abin da ya ce malam wani ga abin da ya ce wal hurufa kuma ya haddace hadisai shine al hurufa anan ya haddace hadisai su sahihul bukhari muslim kutubu sita da sauransu wannan shine malami shi ake ɗauka karatu shine malami ya ce faƙasu ka nufe shi shi zai shiryar da kai zuwa ga Allah wa mai yazal wahiya kuma waɗancan hadisai da ya haddace yana iya rarrabe mai rauni wal ma'arufa da wanda yake sahihi wanda malamai sun san da shi in ma hadisai zai ja maka to zai ce maka hadisi kaza ya tabbata hadisi kaza bai tabbata ba wa adraka jaliya wanda yake a bayyane a fili ya san shi wal khafiya abinda ma yake a boye ya sani dan ilimi kashi biyu ne akwai ilimi a zahiri akwai na boye to shi da na bayyanin da na boyen duka ya sani wa ma ata an naqilin marwiya da duk abin da yazo daga abin da aka ruwaita daga wanda an ka nakalto duk zai maka bayani kuma bai tsaya nan ba wa shahadal akabira ya je ya halarci manya-manyan malamai ya yi mu'amala da su ya karbi shawarwarinsu ya ɗauki tarbiyya wurinsu ya ɗauki karatu wurinsu ashiyuka waɗanda sun daɗe a cikin ilimi wadawanan nasiha kuma ya je ya yi mushahada ya haɗu da wanda yake ya rubuta abin da yake nasihi wal mansuha da abin da aka goge ma'ana dai ya haɗu da masana eh wa jama'at tafsira kuma ya tara ilimin tafsiri wal ahkama da hukunci hukuncin qur'ani kowace aya zai gaya maka ga hukuncinta wala zamal huzaqa kuma ya lizinci zama da masu hazaƙa. shi fa ɗalibin ilimi ko balidi fa bai abuta da shi don zai lalata ma kwakwalwa ko aboki gare ka in kaga bai da fasaha to ka rabu da shi ana buƙatar ɗalibi ya lizimci waɗanda suke da kaihin kwakwalwa in son samu na waɗanda sun kaɗara shi to wannan zai taimaka ma kwakwalwar tashi ita ma ko da shi ba haziki ba ne yau da gobe zai zama haziki amma in ka zauna da bula da'u balidai to akwai matsala wal alama kuma ya lizimci zama da manya-manyan malamai eh wanda ko shaidan bai sai ce su jahilai ba ne ko shaidan eh sai dai ka faɗi wani abin da ba amma dai ilimi baka isa ka ce su malamai ba ne to ya lizimce su wa sahaban nusaka kuma ya abukance masu bauta ga Allah ba kasalallu ba wal akhyara da waɗanda suke zababbu wa janabal arzala ya nisanci kaskantattun mutane kana ɗalibin ilimi kuma kana abuta da ɗan ƙwaya ko ɓarawo ko wanda bai sallah sai ya ga rama ko ɗan wasan bal wanda bai ma san inda duniyarsa ta sa gaba ba ko kana albajiri a ba da Allah karka cuci kanka karka ce amana kanka wal asharara kuma yan nisanci kaskantattu a shararren mutane ai waɗannan alaƙa ka da su kawai wa'azi da nasiha shi ne kawai amma kan majalisi ya haɗa kawai ta hulɗa ta haɗa in ba wadda labudda ba kila kasuwanci ne a saye a sayar kowa ya gaba eh irin waɗannan ko makwabtaka in dai babu lalura ai bai kamata a yi da su ba wata ba a sunnata kuma ya bi sunna ba a ɗauka ilimi wurin ɗan bid'a eh ahli sunna masani malami shi ake karatu wurinsa saboda ilimi amana ce da aka ce ta abin da zan karanta ai ba ai abin da za ka karanta wurin shi amana ce kuma shaida ce shi kuma fasiki ne kuma ba a karɓar shaida fasiki shi yanzu bai ma da amana wadda magana ma wannan ta rayuwar duniya ma ba za a karɓa wurinsa ba ballan tana ilimi ai magana ka ce ai ai ba aƙida ba ne a ilimi fa an ka ce wal jama'a kuma yabbi jama'a su ne sahabban annabi da almajiransu wa ƙama ya tsayu bi husni ta'ati da kyautata da'a lillahi ga Allah to shi yake karatu wurinsa wanda kullum cikin bautan Allah yake to shi yasa za ka ga manya-manyan malaman nan za ka ga masu bauta ne ga Allah ga ilimi kuma ga bautan Allah amma za ga ɗalibin ilimi ko da sha biyu na dare ka yi wa ya yi bacci wai kuma wai albajiri ne wai eh ai ka'ida ɗalibin ilimi bai ma kamata yana bacci da daddare ba da rana ya kamata a ce kana bacci Mm, kila in kayan su bahin ka ɗan kwanta zuwa karfe takwas ko tara sai ka tashi ko karfe bakwai amma dare ba ba lokacin bacci ba ne lokaci ne na bahasi da harda da bincike da kuma bauta ga Allah da addu'o'i eh, na ilimin da kake ɗauka da rana shi kuma yini na zuwa makaranta ne aje a ɗauko ilimin sauran lokacin aje kasuwa a abin nan eh, amma ɗalibin ilimi yana bacci da daddare ba wannan ba ɗalibin ilimi ba ne an gane eh, talifin ne halakakke ne kasa akwai ɗalibin akwai talifin to talifin shine halakakke eh eh to dole sai mun gyara eh mafi karanci kila in kana cikin masu yawan bacci eh to mafi kyau ka bari sai karfe uku ko karfe biyu sai ka dan kwanta in kuma Allah ya taimake kana cikin mutanen da ma ba su da yawan bacci ka ka huta to haka magabata suke shi yasa mutanen kware Allah ya ce kanu kalilan so ka gani amin to wanda ya tara waɗannan sifofin fa zalikal alimu shi an malami wal imamu kuma shi ake koyi da shi shine liman in kana nema wanda za ka yi koyi da shi to ka neme shi to shukuran bihi lillahi godiya ta tabbata ga Allah bihi da wanda Allah ya taimake shi ya har hada wannan abubuwa wato in ka samu malamin da ya hada waɗannan abubuwa to ka gode ma Allah don layu kamu irin wannan ba za a samu wanda zai tsayuka masa ba ba kasafai ake samunsa ba ko a cikin malamai sai dai irin can magabata ɗin nan masu neman ilimi da ni da gaske to shine a shehu abdullahi yake ce maka ka mislin man ya ƙulu fi hiddani min ba'di wasfi sahibil qur'ani to wannan maganar tawa ta zamo daidai da irin wanda al'imam addani yake faɗa bayan ya sifanta makarancin alƙur'ani shine mai sifa kaza shine mai sifa kaza shine mai sifa kaza shine mai sifa kaza to bayan ya waɗancan baitocin da muka karanta shine kuma sai ya waɗannan baitocin to su ma sai a Shehu Abdullahi ya ɗauko su yace wal ilma kaga ilimi la ta'khuzhu karka karbe shi an suhufiyin ga wanda littafi an malami ne shi littafai ya tara ya je ya bincike sai ya zo ya baku ilimi to wannan ba a karɓa ilimi wurinsa e waye malamin ka littafi wala hurufan zikiri an kutubi haka ba a karɓan haruffan ƙur'ani an kutubiyin ga wanda ya koyar da kansa ƙur'ani shi shi ne malaminsa ga waka haddace ƙur'ani ya ce shi shi karanka ne ya haddace to wannan ba a ɗauka ƙur'ani wurinsa jahili ne saboda wurin karatun nan koda ya kuskure tuwa zai gyara masa bai da jagora eh to shi wancan na farkon malamai suka ce in ɗalibi ya yi karatu kuma ya samu tasiri ya san istilahatu na malamai to wannan ma abin da an kafi so ma ya killace kai ne ma ya ci gaba da research yana bincike saboda shi yanzu yana da wani mabuɗi da zai iya karantawa ya gane na ana magana kai baka ma gane ilimin ba baka san istilahatu na malamai ba kuma ka ce wai littafi an malaminka to shi ake magana shi ake magana wala anil jahuli haka karka karbi ilimi daga mai yawan jahilci wal kazzabi ko mai yawan ƙarya ba a karɓa karatu wurinsu wala anil bid'i haka ba a karɓa ilimi daga ɗan bid'a wal murtabi ko wanda yake shakka akan abin da zai gaya maka shi ma bai da tabbas eh sai je to yana tsammanin kazan nan kazana eh ina kwakwato ina zato eh kamar haka ne ji malami na ya faɗa min da wannan ba a karɓa ilimi gari tunda shi ma bai tsaya ya yi ta hakiki abin da zai gaya maka ba eh shi ma murtabun ne eh to bi yau masu karantarwa haka suke sai ga mutum ya yi kwaba in ka ja shi gefe sai ya ce maka to wallahi ni ma dai abin nan dai ban da tabbas a kansa kawai dai na dai faɗa ne to a kuma za ka zo gaban mutane kuma ka ce kai mai shiryarwa ne kai mai wa'azi ne kai mai tafsiri ne mutane suna wasa da Allah wallahi ba san Allah ba tunda Allah ya kyale mutane bai kama su da abin da suke yi kai tsaye to shi yasa kawai mutane suka shantake inda Allah ya ne musu bi ɗaɗɗaya duk wanda ya kwaɓa a ilimi Allah ya turo mai wani bala'i kowa zai kama kai ne kowa zai kama kai ne to amma ina warfud shiyukhal jahali mala yace kai watsi da malamai amma na jahilci su ne waɗanda an ka naɗa e, malaman naɗi naɗa shi an kai ba wai ilimi ne ya kai shi ga cewa shi malami ba ne to irin waɗannan ka yi watsi da su ko da ka ji ana ce musu shehuwa ne shakawa ne doktawa ne malamwa ne kaza kaza duk imamuwa ne ga suna alƙab da yawa da ake sama mutane kuma ba su cancanta ba mun su karba walgabawa ko waɗanda suke ma'abuta wauta eh kai watsi da malami wanda yake wawa gaɓotari la ta'khuzanna anhum tilawa kar da ka karbi tilawa daga wajensu ta alqur'ani li'annahum saboda su kad ya'tuna bil jahali za su iya zo maka da jahilci tunda jahilai ne kuma ya ruwuna za su iya ruwaito maka bi gairi ma ruwa bihi da abin da ba shi an ka ruwaito ba sai haɗa maka magana ya ce malamai sun ka faɗa kuma wallahi ƙarya yake yi ba malamin da ya faɗi wannan magana wasu ma har su ƙirƙiri littafi ai a littafi kaza ai an ce kaza kuma in ka koma babu ƙarya yake kawai dai shi ya faɗa ne don ya birge masu saurare jahilai da a ce ai yana bincike ai malami ne ai kaza kaza ai kaza wa kullu man la ya'rifu al-i'rab duk wanda bai san nahwu ba bai san al-i'rabi ba shine al-i'rabi anan nahwu da tasrifi duk ya shiga to fa rubbama zayyawa qad yatruku sawaba zai bar abin da addede sai ya bada abin da ba daidai ba saboda yadda za a ja baki ma bai sani ba bai san hukuncin fa'ili ba bai san hukuncin maf'uli ba bai san hukuncin huruful jarri ba shi gashi nan dai kawai eh muna malan kenan eh akwai aiki lahira wallahi in mutum yana ganin cewa wai kamar ba a komai wallahi ba haka ba ne za a yi wani abu duk faɓan nan da ka yi wallahi sai an maimaita ta gaban Allah to ka gara ka rufa bakan ka asiri to ba dole sai an kira ka malami ba ba dole sai an ce kana da almajirai ba ba dole sai kayi tafsiri ba ba dole sai kayi da'awa ba dole sai kayi wa'azi ba in baka cancanta ba sai ka rufa makanka asiri ko to muna fama da matsaloli fatan mu Allah ya mana mafita rashin tsoron Allah ne da rashin sanin ne ilimi Eh, da wasu ba za su yadda ma a kira su malamai ba ba za su yadda ba Allah ba za su yadda ba to ba a san me ake kira ilimi na hakika ba kuma ya zama malaman sun yi karanci eh to dama akan gane abu da kishiyarsa wa bi diddiha tatamayyazu al-ashiya'u komai yakan fito fili ne in akwai kishiyarsa to sai zama ba malamai na hakika waɗanda za su zamo kishiyoyi ga waɗancan malaman naɗi wannan shi ne to kaga sai a ta tafiya a haka kuma sai ya zamo an bar jahilai suke hukunci suke cewa malam wani na da karatu malam wani bai da karatu kuma fatiha in ka ce karanta ba zai iya karanta ba amma wai shi zai zauna yana alƙalanci wai wane na da ilimi wane bai da ilimi kuma wai su malaman sun yadda to kaga ya za a zo da lafiya eh in kuma wani ya fito ya faɗi hakika sai a ce ai ya rena malamai to ai shi auren su su ba malamai bane balle a ce wa ya rena malami su ɗin ba malamai bane to in gaskiya na yare na magabata mana ko ba haka ba su a shehu abdullahi su a shehu usman wanda kusan tun tun wuce wasu harkar ilimi ta lalace abubuwa suka yi ta lalacewa har zuwa lokacin su a shehu abubakar mahamudu guni bayan wuce wasu shi ma yanzu abubuwan suka ƙara taɓarɓarewa mutane suka ƙara nisa da ilimi to haka ake da tafiya haka ai to mi kake tsammani da sheku abdullahi zai dawo a yanzu a ba shi alƙalanci duk yan iskan nan ɗaure su zai wasu zai ɗaure su wasu ya musu bulala a ta juyi ya yi tare yake da alƙurari a karawa galla sosai ku to ba su san abin ba ne karatun nasu sun yi shi ba ta jawidin ba su iya ba saboda haka ba su son a gano ba su iya ba to wace hanya za su yi su kare kansu da abincinsu sai su yi kwandemin ɗin abin ai dubaru ne ai amma sun san ƙarya ne akwai abin a rubuce hai akwai jarar kowane bangare akwai matsaloli za a ga su malaman na zaure suna da nasu matsaloli e su ta kalidanci ya yi yawa sai a ga mutum ya yi karatu a zaure wai a dole abinda ya ji an baɗa a zauren na a kansa zai tsaya ko kuskure ne ko daidai ne ba zai dawo ya yi ta haƙiƙi ba ya yi ta hariri an gane ya yi tankaɗe da rairaya to irin sai kaga in mutum ya yi karatu a zaure bai samu sakafa ba sai a samu matsaloli to su kuma 'yan zamani su kuma da ba su yi zauren ba to su kuma ga wayewa kuma ba karatu to wanda ya rabauta wanda ya haɗa biyu ya zauna zaure sannan kuma ya samu sakafa to shi ne za ka ga an samu dama-dama a tafiyarsa to Allah ya rufa mana asiri eh nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله